أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من أرسل رحمة العالمين وعلى آله وصحبه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى مدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara godiya yabo jinjina ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai wanda cikin ikonsa ne mukan haɗa wannan guri domin ribantan daman da ya bamu ya Allah kai muke roƙo kai mana arzikin faɗa bayani da kuma aikata abin da ke shine daidai yau muna talata sha biyar ga watan muharram shekara ta 1443 wanda kuma ke ya daidai da 24 ga watan august shekara ta 2021 a yau da izinin allah za mu ci gaba da karatun wanda littafi mai suna almufid cikin wannan daura da allah ba mu iko muka faro kuma za mu tashi ne in allah da abaiti na goma sha hudu almufid na babban malami a sheikh ahmad ko kuma shahabuddin Ahmad ibn Ahmad ibn Badruddin Al-Tibi insha Allah ta'ala baiti ne gaba ko kuma kafin nan malam ya mana bayanin cewa hurufin ja'iya guda 29 ne ko kuma sannan ya nuna mana yanda ake rubuta alhamza don wani lokaci akan rubuta shi akan alif wani lokaci kan wawun wani lokaci kuma kasan ya'un to malam ya ci gaba da cewa wal aliful maddu ladhi yansha'u min ishba'i fathatin ka kaman safa amin to yanzu kuma zai magana ne akan harufan madda na farko daga cikin hurufin madda din nan akwai alifun alifun to ya kamata ya magana ne akan harka tukuna ma amma sai ya zarce ya fara magana akan harufan madda din to Allah ya saka musu da alheri malam yace wal aliful mad alladhi yansha'u min ishba'i fathatin ka man safa amin wal alif sannan kuma daga cikin harafin mad akwai harafin alifun wannan shi alifun din nan ba iya furta shi shi kadai hakanan sauran yan uwansa wawun da ya'un illa su suna zuwa ne a gaban wasu sila shi harafin alif yana sabantuwa ne da sakamakon jan fataha da aka yi shi yasa ce wal aliful maddu shi alifun na madda alladhi yansha'u min ishba'i fatahatin yakan faro ne dalilin jan harkan fataha ma'ana idan ka ja fataha to wannan shine zai baka dama ka ja harafin alif ina misali simalan ce kaman safa amin safa kaga so mun ja alif ko sakamakon jan mene fatha fa shi ma gashin ga misalai nan guda biyu man safa amin duk wanda ya tsantsanta ɗabi'unsa amin zai kubutu daga sharrin duk wani masharanci mana idan kai abuta mai kyau to zaka kubuta daga sharrin abokin abokin abokinka anan malai yana son ya nuna mana harafin alif ba a furci da shi allahumma illa yayin da aka ja fataha to lokacin ne za a ja harafin alif kenan sharadi ne a samu alifun ya zo gaban fataha don ba a samun alifun ya zo gaban kasra ko kuma gaban wawun فلفظها مفردة ممتنع ولم تكن في الابتداء تقع zai kuma magana ne akan harafin alifin ba a furci da shi shi kadai kamar yadda zaka ce ba'un ta'un ta'un kaga wannan kana furci da su su kadai amma harafin alifin fa shi la yuntaqu bihi wahdahu shi yasa ya ce falafzuha mufradatan mumtani'un falafzuha mumtani'un mufradatan falafuzha yin furci da harafin alif mufradatan ita kadai mumtani'un wannan hananne ne babu yadda za a yi kai furci da alifun kamar yadda kake furci da kowane ɗaya daga cikin hurufin hijaiya in ko ka ce zaka iya to sai gwada mana magani walam takun taqau fil ibtida sannan harafin alifin kuma bai zuwa a farkon kalma bai zuwa a farkon kalma id talzamu as-sukun wal fathu lima talihi fahtajat li harfin quddima id talzamu as-sukun saboda aliful ita ba ta daukan wasali watan harafin alif bai daukan fataha ko kasra ko dhamma sai dai a kodin lokaci alifin yana da zamtan sukuni ne kawai shi yasa akan siffanta hurufin maddi da cewa su sake sawakin ne ko kuma sakinatu ne kaga kan ce al-alifus sai a ce as-sakinatu ko to harafin alifin ba zai iya zuwa a farkon kalma ba saboda mene saboda kodin lokaci shi yana da zamtan sukuni ne wal fatahu kuma yana lazimtan fataha ne limatalihi ga abin da ke bin sa ma'ana wajibi ne gabanin alifin a samu mene a samu fataha a samu fataha kamar safa da malaika mana gabanin alif din na an samu fataha to babu wata harka da za a sami ta wa qabla al alif tazim fatatan fahatajat li harfin quddima fahatajat dan haka kasancewan alifin tana da sukuni ne kuma takan zo ne gaban fataha to fahatajat sai ya zanto tana buƙatan li harfin wani harafi ƙuddima wanda za a gabatar da shi gabaninta gani ko alifin maddi ba za ta iya zuwa a farkon kalma ba amma tana zuwa ne a gaban fataha to don haka tana buƙatan wani harafin da za a gabatar da shi gabaninta shi ne zai ɗauki fataha ɗin saboda ita kullum sakina ce faktiratin lamu wa ƙalu lama alif ai lafzu ha bi hadhihi lami urif faktiratin lamu don haka sai aka zaɓi lamun ta zanto tana zuwa a gaban wane tana zuwa a gaban alif shi yasa akan ce lam alif ko wa qalu malamai suka ce lam alif lam alif ka dubi al ashamsiyya so a farkon suna dole ne a sami lamun tazo a gaban wannan alif din ba don komai ba saboda a samu daman yin furuci da ita allin kasancewa ita allin tana da sukuni ne to amma idan ta zo a gaban su a farkon suna to gaban da sai a samu lamun ko dai lamun din ta zama shamsiya ko kuma kamariya ai lafzuha bi hadhihi lami urif ai urifa lafzuha ma'ana ita lafar harafin alif an san yanda ake furci da ita ne bi hadhihi lam da wannan lamun din akan ce lamu al lamu al lamu al sabanin a gabanin fi'ili ko da ma a gabanin fi'ilin ne galibi sai kaga lamun kaman iltakata iltakata iltakata kaga wannan fi'ili ne ko to kuma sai gashi an samu lamun din tazo a gaban ita alif din idh qad tawassalu lilamin sakanat ay lami albi alifin taharrakat ay hamzatin fa aka su zafil alif ma anna la harfin lahu ma'anan ulif har ila yau zai magana ne akan ko kuma yana magana ne akan lamu ta'rif din nan lamu ta'rif allati hiya sakina su laraba ba sa ba sa magana da sakin wato idan za su fara furuci za su karanta kalma a larabci ba a fara da sakin amma sai ya zanto ana bukatan a zo da alhamza a farkon suna gaban alhamzan nan kuma sai a sami mene sai a sami lamun sakina to shine mallan ce id qad tawassalu li lamin sakanan id qad tawassalu saboda malamai ko larabawa sun samu isantuwa ne da furucin yin da yin furuci da alif lilamin zuwa ga lamun ma'ana ta hanyar lamun din da aka samu damun furuci da mene a dan alhamzan sakanat wacce ita lamun din takan zo sakina ce sai a ce alkitab alqamar ashamsu ai lamu al wato ma'ana yana nufin lamu al ne bi alifin taharrakat ita lamun din nan an samu daure ta ne bi alifin da alifin din da taharrakat ita wacce nan alifin din an jiho mata harka harka arida ba harka lazima ba yanzu idan ka ce alkitab kaga ka ba alifin din mene harka ko to harkan nan lazima ce ko ko arida ce ta bijiro ne koko tana ne da'iman ne zaka gane haka ne idan ka zo da wani harafi gaba misali ka ce a fil kitab ko alal kitab ko minal kitab yanzu ina alhamzin ina hamzan ka alifin dinka ba ta to kaga zamu gane cewa shi wannan harka din da ke sakan alifin da kan ji ta fataha harka ce arida ta bijiro ne mun fahimci wannan ko ai hamzatin fa akasu zafil alif wato ma'ana al din nan da tana da sukuni ne ita alif din to sai aka je mata harka ariza da kanin ne aka samu daman daura wannan alif din mun gano nan ko to wannan alif din yana nufin mecece ai hamzatun yana nufin hamza ma'ana hamzatu muslim fa aka su zafil alifi sai suka akasa akasta haka wajen alif alif idan aka same ta to zai iya yiwa a samu harafi mai harka a gabanta zai iya zuwa kuma ba ma samu harafi ba kan misali wallazina yu'minuna bima kaga ga alifin nan alifin maddi ko ai kaga in ka tsaya bima shin an samu wani harka gabanta ba a sama ba ita ko hamzatu wasilin da takan zo a farkon suna dole ne sai an samu ne sai an samu harafi a gabanta harafin nan zai iya zama mai harka zai iya zama sakin kamar yadda aka samu lamun ne kuma a gabanta kun banci wannan ko amma galibi sakin ne ke zuwa a gaban wannan lamun din wacce ta kan zo a farkon suna a gaban lamun din da hamza ta zo gaban hamza a cikin suna a farkon suna fa aka su zafil alifi amma alifin madda shi ko sai suka akasta za a iya samun harafi gaban su ba za a iya kuma za kuma yi a samu abin da ke ba harafi a samu wani harafi ma anna la harfin lahu ma'anan ulif ma anna la ko da yake cewa ita lamun din kaman a lam alif ko kuma a harafin la annafiya ko nahiya harfin la harafi ne lahu ma'anan yana da wani ma'ana ulif wanda aka saba da shi shine ulif sababbe ita la dinan ko dai zanto nafiya ko kuma ta zanto nahiya faman yakun an alifin kad su'ila bi an yubina lafzaha yaqulu la faman yakun an alifin qad su'ila faman yakun qad su'ila an alifin da a ce faman yakun duk wanda ya kasance qad su'ila an tambaye shi an alifin game da harafin alif bi an yubina lafzaha da cewa ya bayyanar da lafaz ya bayyanar da lafazin alif din ma'ana ya bayyanar da ma'anan ita alif din da ke gaban da aka samu lamun ta zo gabaninta aka ce la ma'ana aka ba lamun din harka ya kulu zai ce la bai sani ba bai sani ba to saboda haka la a farkon sunaye ta kan zo gaban hamzatu wasilin amma sakina idan kuma a harafi ne babu wani abin da ke zuwa gaban wannan alifin din sai lamun lamun din ko dai zanto la nafiya ko kuma zanto la nahiya wal maddu wal qasru jami'an ruya fi ba wa ta wa sa wa ha wa kha wa ya wa ra wa ta wa za wa fa wa ha fazid hamzatan in shi'ita wa da in lam turid malam zai mana magana ne akan sunayen huruful ja'iyya ko kuma yanda ake faɗan huruful ja'iyya ina jin kila zaka ce banda littafin nan baka taba jin inda ake fadan wa za faɗa maka yanzu ga inda ake fadan huruful jaiya kun gane mu mun saba da mene alifun ba'un ta'un fa'un abinda muka saba da shi ko kuma alif ba ta fa da madda ko da halm hamza ko to shine yanzu zai koya mana tasmitul uh, hurufil ja'iyya wal maddu wal qasru jami'an ruwiya to sai ka ce wal maddu wal qasru kaga madda da qasru in aka ce maddu shine a ja fiye da harka biyu qasru kuma shine a ja harka biyu kawai to qasru shine na farko wal qasru wal maddu qadru ya jami'an ruwiya a hakika an ruwaito yin qasru ja harka biyu wal maddu da madda ka ja fiye da harka biyu ga mene fi ba gaba'un ma'ana ga hurufin ja'iyya ka cire alif banda alif domin shi tsakiyar shi ai babu harafin madda ko masha Allah fi ba gaba'un zaka iya cewa ba'un ta'un sa'un kaga kai mene kai madda haka dai zuwa dai zuwa da karki shine ba wa sa wa ta wa sa wa ha wa ha wa ha wa ya wa ra wa ta wa to okay to bari mu bari mu kawo da madani haun khaun yaun raun taun zaun faun haun dalun okay shi ko dake ya kama na karke ne ma zarce ko dalun zalun raun zayun sinun wanga amma iyaka za iyaka ra'un adalun afwan ina zuwa wanda kake zaka yi faɗin su da madda din ba'un ta'un fa'un ha'un kha'un ha'un a su kenan wanda ka yi musu madda ba yau su ne za ka yi musu madda tun da ya ce walmaddu wal kasuru jami'ar ruya ko sauran kuma za ka iya faɗo su wa in kana su ma akwai madda domin idan ka ce dal dal kaga mun kwabilin madda lazim ne ayi zal sira sezai kun gani dukka za ka iya kawo da madda ko dai a sami alhamza ko kuma a sami mene a sami sukun to kuma su zuwan sukuni a gaban harafin madda ka kumanta madda yana da sabubba biyu ko akwai hamza akwai kuma sukun wata madul far'i a samu hamza ko sukun a gaban harafin madda shikenan sai ka ja shi to kuma za ka yi kasuru za ka yi cewa ba ta fa ha ja kha da zal za ra sa duk za ka iya kaga fuskoki nawa kenan biyu fazid hamzatan za ka yi kuma ƙara hamza shi ne wanda muka kawo in shi ita idan ka so wada illam turid to illam turid idan baka so ba da ka cire alhamzan da ka cire alhamzan kenan anan yana son nuna mana kana da fuskoki guda biyu wajen hurufin lijaiya ka iya faɗansu da hamza ka iya faɗansu babu hamza ko kuma kai kasuru ko kuma kai madda mun fahimci wannan ko insha Allah ولغة القصر بها الذكر ورد ومن يعد الزاي منها لم يرد ولكن الزاي بياء أشهر وجاء زي دون زين فانظروا فانظروا to tsakankanin luga na madda da luga na kasuru wanne ne ya zo a cikin alkur'ani shine malaki ce mana walugatul kasri luga kun san kowane luga ne lugan kasuru ware da zikiri biha shi ne aka samu alkur'ani ya zuri shi yanzu idan ka ce farkon surutu a hakaf ya kan ce ha mim ko ha ai kai kasuru ko to ai gashi ya zuwa cikin alkur'ani ka duba taha ya kan ce to ha ka kan ce ne ta'un ha'un kai ba kake karanta su ba ka kan ce ne to ha kaga kai lugatul kasr kenan mun bance nan ko kaman alif lam ra ra ra kai kasru ya sin ya kai kasru hamim kai kasru waman ya ud waman ya udda zayin duk wanda kuma ya lissafa zayin ma'ana yake son ya fado zayin to zayin yana da fuskoki kaman haka min halam yurid ba zai zo da shi da wajen kasar ba wala na'am na'am na'am to to to shukran waman ya udda zaya wanda ya lissafa zayin min ha daga cikin huruf na hija'i lam yurad shi ba a zo da shi da wajen kasar ba a ce za walakin zayu biya'in ashhar walakin zay ashhar biya'in sai dai zayun shi ya fi shahara ne da zayun da ya'un zayun kamar haka zayun da ya'un ya fi zuwa shi zama ka yi cewa za'un amma kuma in ka ce za'un zai haɗe da za'un ɗamula hannu mai ɗigo zadi ko to sai dai shi zayun bai shahara da alhamza ba ya fi shahara ne da mini da ya'un shi ne mala ce walakin zayu ashharu biya'in waja a ziyun kai an ma samu ziyun akwai sannan tabbajin yara suna zayyun na rasa to ina kuka samu zayyun so ba zayyun ban su rika ce mini ziyun ziyun shine duna zain duna zainin banda zainun kaka ce mai zainun kuskure ne zainun ba a ce mai zainun sai dai ko ka ce zayun ko ka ce ziyun kun gani fanzuru to jama'a ku dubi wannan to gashi na cikin sharhi a dokta ya kamuna kana iya cewa za za in ka ce za mudda kai mishi ko kasuru kai mishi kasuru jamil jiddan za'un kai mishi muke nan ka kuma iya cewa zayun zayun ka kuma iya cewa ziyun to kaga takaice luganwa hudu zayun za'un zayun ziyun duka kana da wannan kun gani amma ka ce zainun da nunun wannan ba, fasaha tare da shi mana ba su kamfani da shi ba a ji sun zo da shi ba zainun wa ƙauluhun fi zi hurufun innama يعنون أسماء الحروف فعلما أما الحروف وهي المسمى فتلك ألفاظ بذي تسمى to zai magana mana magana ne akan tasmiyatu ahalin luga a lil aswat watan yadda malamai suke kiran waɗannan harufa din malaman luga suke kiran waɗannan harufa din waƙarruhun fizi maganansu ga waɗannan hurufin watan waɗannan harufan inama ya nuna asma al-hurufi abinda suke nufi suna nufin sunayen harufan ne idan ka suka ce haza zayun to suna nufin menene sunan harafin ne zayun haza kafin sunan harfin ne kafin fa'alam ka sani ma ya nuna asma al-hurufi suna nufin sunayensu ne amma hurufu wahiyar musamma amma kaga harufan su ne ake kiransu da waɗannan sunayen ba waɗansu ba ba sauti ba sauti shi daban fatilka alfazun bizi tusamma fatilka alfazun waɗannan waɗansu lafuzza ne tusamma wanda ake kiran su bizi da waɗannan sunaye idan ka ce alif lam mim ko idan ka ce ta'un shin sauti ka kira koko harufan harufan ne kake kake nufi su suke da waɗannan sunayen ba wai sauti ba mun fahimci nan ko sauti za a lura ne da irin siffan da ya siffanta da sautin ko kuma kake son ka fitar da shi jahar ne koko shidda ne koko istitala ne koko lin ne ko inharaf ne wa kullu harfin wahidin illal alif ahwaluhu arba'atun biha wasif babban aiki Allah mai iko wa kullu harfin kowane harafi wahidin guda ɗaya illal alif amma banda alif watan kowanne daga cikin huruful ja'iyya ahwaluhu arba'atun yana da halaye hudu usiba biha wanda aka siffanta shi da su sakinun na farko akwai inda harfin zai zo sakin watan zai zo zai zo da dauri halin farko kenan aw mutahaddika kuma inda kan zo da harka aw muharrakun akwai inda kike kan zo da harka ka misalin to ba'un ya zaka fita ta sukuni sai dai ko ka zo da hamzatu wasilin ab ab halin farko kenan ka kuma iya cewa ba ba shine mutum muharrakun hali bi fatatin bi fatatin da fataha no kenan na biyu au kasratin ko kuma ka iya zuwa da shi da kasra au kasratin ta kunu ko kuma ta kasance da harkar ta kasance da kasra tunda ya ce muharrakun ai muharrakun bi fathin ba au kasratin ko kasra bi au bi dhammatin ko da dhamma bu misali hu kai misali ma an ba gane ba ba bi bu ib har ga halaye guda nawa kenan hudu ka iya zuwa da shi ib da skun ko ab at as am an aq at al az duka za kana da wannan hali kana da maka zuri ka baɗi shi haka au muharrakin ka iya zuwa da shi kuma da harka harkan nan halaye gudana tare da su guda hudu ko da fatawa ko da kasara ko da zomma wa gis ala za sa'irar hija'i to sai ka kiyasi da sauran harufan hija'iya akan wannan misali da na kamuka in ka ɗauko fa'un af fa fi fu halinta kenan guda hudu ba ta ba wani sahalaye kuma da suka wuce waɗannan wasa ga libtida biha wa jaza an tatba'a ma hurrika wallazi sakan فستة عشرة من الأحوال للحرف في وقف وفي اتصال إن خفف الحرف كذا إن شدد وزد ثلاثة لخف في ابتداء وساق الابتداء بها كما يا حلست كفارة فرشي دسو كفارة مغانا دسو واتن كفارة سوزو أفركم كلمة سوزو أفركم مغاننكا كمان با kaga ta zuwa farko b ko bu ta zuwa farko wajaza an tatba ma hurrika zai ya halasta kuma harfan su zo a gaban wani harfi da aka mishi harka kamar ka ce bab bab kaga ka zo da bawon ta bi da dauri bab ka iya zuwa cewa kuma baba ka iya cewa babi babu wallazi sakan kuma ka iya zuwa da su gaban wani gaban wani harafin da aka daure kamar hamza tawsilin fasit asharatan min al-ahwali to ka ga nan nan in ka hada su zaka samu halaye guda na guda 16 lil harfi ga harafi fi waqfini lokacin da ka tsaya kansa wa fi da kuma lokacin da ka sadar da shi cikin magana in khufifal harfu kaza in shuddida waɗannan halaye guda goma sha shida za ka iya samun su a lokacin da aka zo da harafi ba shadda shine in khufufal harfu da lokacin da aka mai shadda a shekara za ka yi cewa babba babbi babbu kun gani sai ka hada wazir thalathatan li khiffin sai ka ƙara fuskoki guda uku da ba shi da wanda ba shi da harka da a farko Allah ka samu dace to gadi sun san cikin sharhi duk za ku ga ya kaka mana saboda yanayin lokacin namu ne amma dai wannan bayani dai insha Allah ina fatan an dan an dan fahimta fa'ati idza nataqta bil muharraka biha isaktin nahwu kuh wa kih wa kah duk wannan yana ne daga cikin fuskokin da ya nuna mana sun halasta fa'ati idza nataqta bil muharraki to idan da taktabul muharraki idan ka yi furici za ka yi furici da harafi mai harka fa'ati ka zo da shi bi ha'i saktin da ha'u saktin ka iya ci na hau misalin kuh kafin ba ka iya cewa kafin ka iya cewa ka kun gani ka iya cewa mene ka ka kana nufi mene harfin kafin da ha'u sakti ka iya cewa ki ka iya cewa ku na'am duka dai yanzu mu dai na mun fi shahara ne ya ya fi shahara ne da kafin a ce kafin kawai yanzu idan ka je wani guri ka ce musu ko me za su gane ko ki me za su gane kada ma dauka wani guri abinda naka ya zare ne za ka karatu ko to can bilin jiddan to samu guri ka zauna nan yauwa ba dalla amma idan mun gama za karanta mun ka ji ko barakallahu fikum na'am wa in turid nudqan bima min haka ne wa in turid nudqan bima min hasakan fa hamzatan maksuratan biha ibtida'an wa in turid nudqan idan kana son kai furuci bima sakana minha da wani harafi da ya zo da sukuni daga cikinsu su fahamzatan maksuratan bi habta ibtada'an to ibda'an ko kuma fabda'an to ka fara da shi ne hamzatan maksuratan biha da hamza, hamza mai kasara wato in kana son ka zo da ba'un ko ta'un ko fa'un ko sinin ko shinin ko fa'un ko ba'un ko lamun ka zo da su da sukun ko to sai ka fara ka zo da su da mene a farko ka fara da hamzatu hamza mai kasara ko kaga ib if il im in waɗannan ba wai kana nufin harufan ne ba to yanzu idan ka zo ka ce ma yara ko kuma ka faɗa musu kalma sai shi kenan sai ka ce ka ce kana son kai kamar spelling kalman kataba sai ka ce to kataba yadda za ku rubuta kataba shine ik it ib wa zai gane a gaba kowa zai gane ba to Allah ka samu dace amma yi wannan yana son ya nuna maka halistin haka ne a luga so saboda haka koda Allah ya taimake ka ka tafi Morocco karatu ko ka tafi India karatu ko kuma Kuwait karatu ko Madina sai ka ji ana faɗo an faɗo haruffan da sigogin da baka sani ba ko uslubin da baka sani ba kada ka ce ƙarya ne kai ba haka haka haka yake ba a'a yana son ya nuna maka halarcin haka kamar misalin a hakamun da suka shafi ibada kaga mu nan Najeriya kai ka saba da liman da zani ya ce ghairil maghdubi alaihim waladdallin ga baki dai masallaci mu sai dauka amin to in ka je wani guri in ka je wani ka je India wani gurin da suke bin wata mazhaba da zarin ghairil maghdubi alaihim waladdallin liman ya faɗa za ka ji musallaci tsit ne kawai su za su faɗa ne a ɓoye ƙila kai ɗaya za ka ce amin a bayyane to ƙarfi kuma su kai ma kanka za ka tsargi kanka tun da duk kowa ya shiru ya faɗa amin a ɓoye amma kai sai a je kawai ka faɗa a bayyane to kaga wannan ba za a ce ka yi kuskure ba a ka yi daidai to haka nan ma idan wani ya ce maka bi ka tsaya kai shiru ko kuma za a rubuta kalmar bilkis sai ya ce ka fara da harafin bi bi ukutub bi to karka sa ba'un da ha'un wai ma'ana yana son nuna maka zaka fara da wani harfi ne zaka fara da ba'un ne mun bince wannan ko wannan yana da kyau ka san su saboda idan ka je mabambanta zaka iya zuwa wurin mabambanta gurin mabambanta gurare a duniya ka ji abubuwa daban-daban akwai sanda muna ina jin ba sani ba akwai wani video da ake ta yawo da shi na wani mustashirik wata mace mustashirika wacce ta yi ta kokari ta ta rinka yin suka ga musulunci wani dokta ya yi mukabala da ita za ka ji yadda take faɗin waɗansu haruffan kai kasa kai kai ma baka san su ba amma kuma ga suna an samu a cikin kira'a hamza an samu yadda yadda ta furci da yadda ta furci da waɗansu kalmomi ga suna cikin kira hamza wani zai ce maka misali hadha rajulun a'mi ka tsaya ka kalli kana kallon shi a'mi kai ka san a'ama ne to yayi daidai lahaja ce wani zai ce maka a'ma ma ila ka dauka kuma a'a to hadda ma mene a cikin a cikin lugadin haka suke lahaja ce kamar mu ne nan wani zai ce maka taho wani zai ce maka mini zo wani zai ce maka karbi wani zai ce ungo wani zai ce maka gashi malam ku zan fara kuna ce gashi ne ko kuma ku gije eh ungo Allah saka dalili wani zai ce zo wani zai ce yaka to duka lahaja ce an sama watan inda na ƙara jin daɗin wannan sai lokacin da muka yi wani course ana ce mishi dialectology ilmin lahajat to haka za ka yi ta gani malam ƙasashe daban-daban daban-daban kai malam idan ka saba da wannan mako to insha Allah ta'ala duk inda ka je a duniyan nan za ka ji daɗin zama tare da mutane kuma sannan ba za a faɗo maka magana ka tsaya kai shiru kana tunanin wai da Allah me ake nufi ba Allah ka samu dace والبدء بالتشديد غير ممكن ولا بما خفف من مسكن haka ne ko haka ne والبدء بالتشديد fara magana da harfi mai shadda غير ممكن wannan ba mai yiwa bane wala bima khuffifa haka nan kuma ba mai yiwa bane ka fara harfi da ka fara magana da harafin da yake wanda ba a yi mishi shadda ba min musakkanin watan ka zo da mai ɗauri watan ka fara magana da harafi mai sukuni ba zai yi ba wa kullu ma shuddida fi wa kullu ma shuddida fi wuzani haka ne harfaini sakinin bi dhammin thani haka ne ko eh bidhammi thanin to na bidhammi thanin to haka yake bidhammi thanin shukran nan yana son ya nuna maka harafi mai shadda ibara ne an harfaini wa kullu ma shuddida dukkan harafin da aka mai shadda fi wizanin ga ma'auninsa dukkan harafin da aka mai shadda to fi zani harfai ne daidai yake da harfa biyu daidai yake da ma'aunin harfa guda biyu kun gani sakinin na farkonsu yana da ɗauri bizimni thanin ya kunshi irin harafi na biyu yanzu idan ka ce kaffa affa kaga wannan na farko da kake gani yanayin rubutun shi to irin yanayin menene na biyu kenan domin an ci maka harafi mai shadda daidai ki da harfa na biyu saboda haka malaman sarfi sukan ce kaffa asalinsa menene kafafa madda asalinsa menene madada kaga an sake maimaita irin wannan harafin so kaga da harafin farko da na biyu duk jinsin su ɗaya ne zinil harfa la tukhrijuhu an haddi waznihi afon wannan duniya ce na wannan misalu hamzin shaddadu su shaddadu su alu wa laysa fi dhikri lahu misalu misalu hamzin kaga misalin alhamzan da shaddadu suka mi shadda watan nan yana son ya nuna maka wani harafi ne guda ɗaya da aka yi shadda kun gani amma banda shi banda wannan banda kalman wannan da aka samu ya zo da shaddan ba kuma wata kalma da aka sama irin shi irinta da ta zo da shadda da wannan harafin ya zo da shadda shine misalu hamzin shaddadu misalin alhamzan da suka mai shadda shine su'alu sa'il ko mai yawan tambaya ana ce mishi su'al ya su'alu walaysa fi dhikri lahu misalu amma baka sani walaysa mithalun fi dhikri lahu babu wani misali a cikin alkur'ani inda aka samu kalmar da aka mata ta zo da hamzar da aka mata shidda babu shi a cikin alkur'ani sai dai su'al kawai su'al kaga su'al ko laqad zalamaka bi su'ali na ajatika ila ni'aji kaga shi wannan ai babu mene babu shadda shi ko to irin ta ne ga tana cikin alkur'ani amma ita babu shadda to siga mubalaga shine su'alu ko sa'alu wa ahmalu istimala wawin sakanat min ba'di kasrin wa biya'in gulbat qulibat wa hakaza in taskun lil ya na eh ai babu zin harfa nuniya ce ta abu muzahim Allah khaqani eh ra'iya ra'iya to wa hamalu istimala wawin sakanat nan ne ko kaga gunin ayin in dai kana bin sharhi ne ba sai ka bi a hankali dun baitin da ka mushi namba shine wanda ke cikin matani din in ko babu namba to me sharhi ne da Kamil Rashid Suwaid ne ya kawo a matsayin ya istishhadi ya referencing to wa ahmad istimala wawin sakanat min ba'di kasrin malamai sun saryar da watan sun jefar da wawun da ta zo da ɗauri gaban kasara wa biya'in ƙulibat wa biya'in ƙulibat wa ƙulibat biya'in amma wawun ɗin da ta zo gaban kasara to ƙulibat biya'in sai a juyar da ita a mai da ita yawon kawai nan sarfi ne gaskiya sarfi ne akwai mai makanin cikinku? saboda yanayin fitowa da ne ban fito da shi ta amma dai inda za a gane za a samu na ko jazakumullah khaira masha Allah ka san ai malami ba a raba shi da na ba fa mana bane to eh shi refillable ne wannan mu duba mu ga wazana wazana ba ga wawun ba to a larabci ita wawun dinnan wawun dinnan ba ta zuwa gaban kasara in ta zo gaban kasara to jefar da ita suke yi sai su yi mata mene sai su juyar da ita ya'un shine abin da maliki sun nuna mana kamar misali idan kana nufin ma'auni wazana ya auna ko to menene ma'aunin kaga mizan mizan shine ma'aunin kalmar ai kana nufin ma'auni wazana ai fili ne ko ko waznu masdar to in kana son ka zo da shi ka nufanci suna na wani abin da abin da ake auna wani abu kaga zaka ce mene mizan ne to laraba idan suka samu wawun ta zo haka gaban kasara suna cire ta ne sai su maida ta mene ya'un sai su mene mizan shikenan kaga an samu sauki me yasa saboda wannan kasara kamar misalin mene na'am na'am kamar wa'adun ko wa'ada kaga mi'ad ne ko to kasancewan waka'atul wawu sakinatan ba da kasarin fa qulibat mini ya'an sai aka ce mini mi'ad wannan dai ka'ida ce ta sarfu wanda ke ina jin duk mun yi shi a cikin lamiya da mun karanta ko da nahwul wadhi din nan so yana da kyau mu koma din littafin shine wa ahmalul simala wawin sakanat min ba'di kasrin wa biya'in qulibat wa hakaza in taskunu ya ba'da dhammatin hakanan ma idan wawun ta zo da sukuni gaban dhamma ita ma ba ita ma jefar da ita suke yi fa qalbuha wawan in hatama ladaihim wajibi ne a wajensu a maida ita wawun wajibi ne kamar misalin aikana yaƙin ko yaƙinun aikana ismul fa'il na mai yaƙini mai za ka ce za ka ce muiƙin ne muiƙin kaga waƙatil ya'u sakinatan ba da zommin faƙulibat ya'an faƙila mene afuwan faƙulibat wawan faƙila muƙin kamar haka kamar aisara kaga muisir ko sai kuma aka madita musir alal wa alal musiri qadaruhu wa alal muqtiri qadaruhu alal musi ko qadaruhu na'am shukran wa alal musi qadaruhu مثال حمز شدد سؤال وليس في الذكر له مثال نعم eh mamitawa ne to zai mana magana kuma akan al-huruful far'iyya ne yanzu kowane harafi mafitan shi dai ne amma an ji waɗansu harfa suna fitowa daga mafita guda biyu suna ke ce musu al-huruful far'iyya wajen masu oral english sukan ce masu gliding abinnan sounds gliding sounds haka kaman akwai wajen vowel sounds ko akwai wanda kan samu gliding kaman su i kaman su ear kaman su uwa iya ga sunan di to larabci ma akwai su alhuruful far'iyya harfan da suke fitowa da kan mafita biyu alhuruful far'iyya wasta'malu aidan hurufan za'ida alallati alallati taqaddamat li fa'ida كقصد تخفيف وقد تفرعت من تلك كالهمزة حين سهل سهلت واستعملوا أيضا حروفا زائدة هكذا ما لم يسمي أمباني دا sun yi larabawa sun a cikin maganganunsu larabawa sun yi amfani da waɗansu harufa za'idai wato waɗansu harufa da suka ƙaro su akan harufin harfinsu na asali allati taqaddamat li fa'ida bisa ga harufan da muka ji su a baya hurufin ja'iya da suka gabatu sun kawo waɗansu harufan kuma watan sun ƙaro waɗansu harufan kuma bayan hurufu ja'ida ka san su li fa'ida amma ba haka nan kawai suka kawo su ba ba fa'ida ba sun kawo su da fa'ida ne mun fahimci wannan ko sun kawo su da fa'ida ne waɗannan hurufin hurufu abin nan huruf far'iyya din sun kawo su ne suka kara su akan huruful ja'iyya domin waɗansu fa'idoda ka qasdi takhfifin daga cikin fa'idodin shine qasdi takhfifin sauƙaƙa furuci wa qad tafarra'at to waɗannan harufa din sun rasantu min tilka daga daga waɗannan sautin ya wa qad tafarra'at min tilka haƙiƙa sautukan sun rassantu daga waɗannan haruffan kalhamzatu kaman alhamza hina suhilat yayin da aka yi mata tasfili a wajen masu tasfili misali imamu hafsu yana yin tasfili guda guri ɗaya ko idan muka ɗauke shi shu'uba لقالوا لولا فصلت آياته أأعجمي وعربي أأعجمي to kaga akwai masu karantawa kamar Imam Hafs sai tasili ko a jamiyun a a jamiyun لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي كما مثال إذن كزو a anta idan ka zo kalun da abu amunul basri su kenan da duri bayan tasiri suna idkhali wa idh qala allah ya isa ibn maryam anta qulta lin nas anta a anta qulta lin nas warshi kuma anta qulta lin nas da ibn kathir ko aidha ويقول الإنسان أيضا ويقول الإنسان أيضا أيضا أيضا kaga eh maimakon a ce a i to me yasa aka yi tasiri saboda takfifan saboda sauki a sauƙaƙa furici ba zan iya tana zan iya tana malam ba'ari Allah ji ganshi last speaker ko shi kan ce lasihika lasihika kaga saboda saukin badma kalmar lasihika abin da yake kenan ina jin kuma ku kan ce ko lasihika ko kuna cewa lasifika yauwa ala saka dalili to kaga duk waɗannan mai harshe yana neman makanshi sauki ne shi yasa yakan mene yakan faɗi haruffan da waɗansu yanayoya tun da ma'anuwa takfif guda hudu ne akwai inda za a yi naƙalu akwai inda za a yi tasili akwai inda za a yi ibdali akwai inda za a yi iskati wa hamzatu inda lokafi sahala hamzahu idan kana wasdan aw tatarrafa manzila shatibiya ko to Allah ka samu dace bari mu yi sauri mu samu abin nan ko na ina ne malamai wa alifin kaliya irtumalu muna cin rufin fariya ko to kun ga aiza wannan ya ce ai ai wannan ya ce ai kaga alifin din ya zo tsakankanin hamza da mene ya'un to far'iya kenan far'i kenan wa alifin kaliya hakanin alifin din kaman ya'un ne irtimal lokacin da ake imalarta kamar misali ka ce majiraha ko kuma wa man kana fi hadhihi a'ma a'ma ba na jalifu ba to wani kuma saka ce ya karanta maka wa man kana fi hadhihi a'ma ma wata kira kuma wa man kana fi hadhihi a'mi فهو في الآخرة أعمي فهو في الآخرة أعمي kaga yanzu gashi an samu alifin ya zo tsakankanin mene ya'un da alif din a'amma a'ammi ya zama far'i kenan was-sadiq az-zayi haka nan ma sad kamar sautin zayin qadqalu ita ma malamin sun fara tana cikin huruf far'iya ihdinas siratal mustaqim ihdinas zi zi wanda ke kallon bakin ka zai kama kana kokarin faɗan sad ne amma sautin kuma sai zanto zayin kuma ihdinas zirata wa man asdaqu minallahi qila asdaqu mun fahimci wannan ko Allah ka samu dace yanda dai ka'idojin ki dai ina jin mun karanta risalatu risalatu hamza ko mun ga yanda khalaf ke yi to Allah ka samu dace والياء كالواو أو والياء كالواو كقيل مما كسر ابتدائه أشم ضمة na daga cikin hurufin far'iya na nawa kenan yanzu zamu gani na hudu kenan ko mun ga hamza musahala mun ga alif mumala mun ga sad mushamma to sai na hudu yanzu wa ya mushamma kira'an kisa'i idan ya zo an samu fuskoki biyu ne amma ɗaya ne ya tafi ƙarfi wajen ƙira'a jizo uddami mukaddamun kaman qila fili madhi mabni lil majhul fili ajwab mabni mabni lil majhul waɗansu af'al qila to idan kana kira'in kisa'i ne in ka zo sai ka fara ku ku ku wi qawila وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم وغني وحيل وحيل بينهم وبين ما يشتهون سويئت كما نافي شما سويئت فلما رأوه زلفة سويئت سويئت kaga zaka fara gabatar da mene dhamma sannan sai kasaranka mun bance nan ko akwai kuma wanda suka ce a kasara za a fara kawowa kaman haka hiwila hiwila hi hiwila a ba wannan bane juzu dhammi muqaddamin shine yafi karfi shine mafi inganci insha Allah shine malam sai ya ce mimma kasar ibtida'ihi daga anayin ishmaminta ita za'un din da wawun ga fi'ilin da aka yi ma farafin farkonsa kasra ashammu dhamman sai a sai fara sun ishmami ta hanyar gabatar da mene sautin dhamma sannan sai yawun din وسيق الذين اتقوا والسويق سويق وسويق الذين اتقوا والالف التي تراها فخمت na daga cikin huruful far'iyya akwai alifin da ake mata tafhimi ga ta tarkiki wani lokaci wani lokaci tafhimi kuma wa hakaza lamu idza ma gullizat afwan wal alifin lati taraha haka nan ma da alifin din da kake ganin tafhiman an kaurata yanzu idan ka samu ka ce fazakot wa bala amriha wa kana aqibatu amriha aga zakat bala sai mene kana amriha alifin nan ba ta asira ba to amma idan ta zo gaban harfin istilahi me za a yi mata sai aka warrata إنا وجدناه صابرا صابرا صا kaga za ka alif to kaga alifin ya siffanta da siffofi biyu siffan tafhimi da tarkiki to saboda haka ya zama far'i kun gane ko na'am wa hakaza lamu idza ma gullizat haka nan ma lamun idan aka yi mata taglizi aka warata ita ma haka من الله ذي المعارج وأن لا إله إلا هو من الله ذاك ورا لا إله إلا هو kun gani gashin na asirarta to ta zama far'iya kenan wannunu adduha idza lam tuzhiru qultu kadhaka al-mimu mimma yadhharu haka ne ko wannuna adduha ai wa addu to haka zai za a karanta shi dai wannuna adduha saboda lamirin ya kuma zuwa ga nunin din haka nan ma ita ma nunun idan aka yi mata ikhfa'i zaka ji ga na sifanta na na ga kuma gunna tare da ita tana ɗaya daga cikin huruf far'iyya ita ma أن كان ذا مال وبنين إذا لم يظهروا إذا با إظهار تبا لوكسن داك إخفاء إتنون الساكنة قلت نما نتي كذلك كذاك الميم هكا نما دك cikin huruf far'iyya akwai mimun fi ma yadhharu cikin abin da ya bayyana tun mini to amma nan malami ba sallama ma al-imam tibi ba mimun an yi ikhfa'in ta ne an yi izharin ta ne an mata gunna ne ita ba harafi ne far'i ba malamai ba su san ba su shi bai tafi akan abinda malamai suka jumhur suka tafi akai ba saboda haka mimun ba ta daga cikin hurufin far'iyya haka dakta ya ƙara ƙarara a nan alharkatu salatu sukunu harkoki guda uku eh na bari mu gani ina ganin ku ya hakuri bari mu gama wannan eh ya insha Allah zamu samu dama mu taba wannan din dole ina ganin zamu fi zamu fi baɗi karfi saboda muna gama shi concentration namu ya koma kan ɗaya kawai alharkatu thalath was sukunu to yanzu kuma ga ga harkokin nan guda uku da ka sani da sukuni wai ake faɗin su ma dai tukuna zaka ga wani lokaci ana musabaka yaron sai ya faɗi harafi sai a ce a'a idan za ka faɗi zamma ne ka tsuke labbanka kamar yadda za ka tsotsi zoɓo kun gane masha Allah domin mutum zai furici da fataha sai ya zo ya ce maka a ko kuma da kasra sai ya zo ya furta maka shi kamar yadda za a furta maka shi da fataha ai kaga bai yi ba ko kuma da zamma sai ya zo furta maka ita kamar yadda za a faɗi ta fataha shi ma kaga wannan bai yi ba to shine malaman tajwidi suke kula da kyau duk lokacin da zaka faɗi harafi da fataha a gabakin ka ya buɗe duk lokacin zaka faɗi da dhamma a gabakin ka labban ka sun mene sun folding sun dan nan tattaru haka kamar zaka zobo mun fahimci wannan ko saboda asalin mafarin fataha din nan da kasra da kasifa ce ta istifhali shi ne mala ce wal harakatu waradat asliya harakat akwai waɗanda suke sun an samu su na asali ne wa hiya thalathu sune waɗannan har harka guda ukun nan wa atat far'iyya kuma akwai harakat far'iyya waɗanda suka zo suna darasa na'am وهي التي قبل الذي أميل وكسرة كضمة كقيلة to anan وهي التي قبل التي أميل ko Na'am. To harakat asliya guda uku ne. Wal harakatul asliya guda uku ne akwai fatha. Ita fatha din nan ita ce wanda takan zo gabanin alif. Kama a ce ma, kaman a ce la. Wal harakatu waradat asliya. Wannan nan akwai kuma kasra. ita ce takan zo gaban ya'un ko kama ce qila kama a ce sika akwai kuma dhamma wanda takan zo gaban wawun kaman qula bu'a ku lura da kyau warar wajen rubuta fatha ba fa shimfiɗa ta ake ba a karkace ake rubuta ta kamar haka kasana ma haka a karkace sannan ita dhamma wawun ce sagira in kai haka dalin ce kawai ka dora akan harbi mun gani dalin ce ka dora akan harafi wawan ce sagida ita ce ita ce dhamma to ita fataha watat far'iyya waɗannan harka din sun zo kuma akwai far'iyya wahiya allati qabla allati allazi tumalu fatha far'iyya idan ka ce a amma baka ja alif ba gabanin alif din akwai fata ko wannan ita ce fata asliya far'iyya kuma ita ce wacce kai mata imala a ammi sabbih isma rabbikal a'li alladhi khalaqa fasawwi yanzu ba kai imala ba to waccan nan an samu harka ce amma wace iri asliya ko far'iyya far'iyya mun gani ita ce wacce aka yi mata imala fataha ce amma sai aka ji kuma an yi ma'alibin ɗin gabanta imala shi ne malam ya ce wahiyar lati ƙabalar lazi umila wannan fata far'iya ita ce wacce ake wacce tukan a gaban harafin da aka masa imala wa kasaratun ka zammatin ka kila ita kuma kasara ita ce wacce aka mata ishimami kila sai a ce mene kuila si'at sai ce sui'at kaga wannan zai zama kasra wace iri kenan far'iya ba kasra asliya ba kaman kila wanda aka kaman wanda aka same ta kalmin kila wa inda nutqil harakati fahdhara naqsan aw ishba'an aw an aw an tugayyira to wa inda nutqil nutqil harakati wato wannan yana babin can tahzirat ne cikin karkashin babin tahzirat ne cikin jazariya wa inda nutukil harakati yayin da zaka yi furuci da harka fahadaran nunin nuni taukid ne khafifa sai aka zo da shi da alif aka ibdali ka guji naqasan tauye harka din misali wa badalahum wa badalahum ba da karka zo ka ce wa badalahum wa badalahum ba da a ba da karka tauye harkan ka faɗa harka ne cikakkiya awish ba'an ko kuma inda aka samu alif sai ka cika ba da da kana ya akulani ta'am ka ja harka biyu ko to fahadhara fahadharan ka guji na kasan kar ka tauye awish ba'an ko kuma ka ja walaqad kuntum tamannawna al-maut kuntum ka ba mutu zama ba to ka guji yanda waɗansu suke yi walaqad kuntum taman ahaba kai ishba'i kai taulid wannan kuma kuskure ne kun gane kaman kuma wajen kasara in hada khata in kun a a in kun a a in ka ji akwai wadanda zaka ji wallahi suna irin wannan musamman masu ya dalibai wanda suke koyon karatu a farko a a in kuntu qultuhu faqad alimta Allah ka samu dace aw an tugayyira ko kuma ka canja wasali ma bi masji ba'dha bi sautin ba'd ka guji gauraya harkan da sautin wadansu haraka masju kenan tamzij ka guji wannan kaga gauraya wannan harka da wata harka a inda ba a yi aw sukunin ko kuma sukuni fa hawa gairu mardiyin ko kuma sukuni shi ma ka gayyana shi to wannan in kayi gairu murduyin ba abin yadda bane fa masju ba'dha bi ba'dhin inma yajuzu fil far'i alladhi taqaddama gaure wata harka da wata harka yana yiwuwa ne ga huruf far'iyya ko harakat far'iyya wadanda bayani ya gabata akan su mun bance wannan ko kamar misali ikhtilasi وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أري ري باتنا da kasara ba to in ka zo ka faɗi ta da kasara cikakkiya ba a yadda ka nakasa kasaran nan ba sai wajen da aka samu ana yin ikhtilasi kaman kalun ko kaman abu amur ne ka gani idan ka zo وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أ أ ري ري ri ri ri ri sai ka faɗi da kasra muktalisa arinal ladhain wanda suka ce isra'u bil bil haraka ko kuma bin nutuk ko wa qala alladhina kafaru rabbana arinal ari ari ka gani fa ni'ma hi fa ni'ma kasra fani'imma kasra khalisa ko fani'imma hi sai kai iktilasi kace mini malam wa arina manasikana wa arina ari ri arina manasikana wa tub alaina arina ari to a dai takaice wayan da suke yin ikhlasi kaga suna maimakon su faɗi kasaran cikakkiya sai suka kasa ta kashi uku sai su furuci da mene sulusin kasara ɗin dan wannan ragon guda ɗaya shi wannan ba za a furci da shi ba wa ma yush'irukum yush'irukum yush'irukum kaga na faɗi dhamma cikakkiya wa ma yush'irukum irukum kai baka ce wa ma yush'irkum ir kai sukun ba kai ko baka ce wa ma yushirukum rukum ba ka yi zama cikakkiya ba to sai ka yi zama amma mene wacce sulusin da za ka faɗo akwai akwai masu ikilasi su kuwa saboda dai lokacin namu ne da mun fi fitar da kowace kira'o'in amma bari dai an ji fahimta sai a halarta daurin shatabiya nan da sati biyu ne ko ina balali ne to wa haifu ashba'ata walla babu nan da ina ganin dai za mu tsaya ne daidai saboda mu ji wancan littafin ko wa haifu ashba'ata faqad wallatta madda baiti ne sha biyar ko ai na hamsin da dai ko to sai mu kiyaye to abinda Allah ya ba mu iko makanta daidai Allah ya ba mu ladan wanda ne kuskure Allah ya fahimtar da mu kuskure ne ba mu ikon gyara subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wato waɗannan abubuwa ne waɗanda yake faɗan su wanda kai zaka dauka ba a yin haka amma shi ya gani ne shi yasa yake jan hankali kar a yi su mun bance wannan ko in kuma